نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد assalamu alaikum ya jama'atan musulmi ‘yan wa musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba 22 ga wata na Rajab hijira shekarar 1446 wanda ya dace da 22 ga watan harko 2025 Allah mana mawafaka sai in wadda kamar da aka saba wannan shirin kai tsaye daga nan gidajen jihar da magara masu jin mu ta hanyar rediyo za su iya kira a lambobi kamar haka a lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya. 62 kenan 96 99 01 62 haka a lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wannan su ne lambobi da za a iya kira a cikin wannan lokaci da muke da shi daga nan dai haya zuwa ƙarfe shida ba minti ishirin ganin akwai huduba da ake sawa kuma da labaru na ƙarshe takaitattun labaru na danja. Kina sha da daga nan dai haya zuwa ƙarfe shida ba minti ishirin muna tare da ku insha Allah kuma mai tambaya na iya tambaya kai tsaye a lambobin da aka bada. Illa kullum bayani da ake yi mutum idan zai kira ya yi kokarin kawai da rediyo ya ji magana shi a cikin wayar shi kai ya ce ya jin rediyo kuma ya kunna waya ba a jin abin da yake da kyau kenan ai kokarin kawai da rediyo ko ka tashi ka bar inda rediyon take ya kai kiran ka ka yi kira a lambar da aka bada ko ta airtel ko ta move kenan ta airtel ce mai lamba 96 99 sifili 1 62 kuma lamba ta move 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu Allah mana muwafaka yan wadda kamar da kullum da ake bayani a lamari na addini wajibi mai neman tsira gobe kiyama dole ka san addininka wanda Allah subhanahu wata'ala ya halicce ka saboda shi kenan sanin addini wajibi ne akwai yan uwa masu bin ta hanyar sadarwa hannun mutanen ungurti ne cikin tambayar da yake ya tambaya meye matsayin idan mutum yakan ga an an zo masallaci mutane za su tsaya kai liman ya zo a tsaye ba a zamana ba assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya lau alhamdulillah na'am ina jinka to me ka tambaye ka eh eh ha eh eh eh to kai da kuma tambaya ake masu buki musamman raka ɗaya ko? to shi kenan kama radio kana kira wani gari ne to kama tun da kaji radio ka ka shiga kama radio insha Allah yawa kenan iya maganar in an zo masallaci yakan ga mutane sun tsaya ka liman ya zo a tsaye har sai liman ya zo assalamu alaikum na'am lafiya alhamdulillah barka alhamdulillah to Allah sana sani bismillah
wai kamar na na dare eh kawai abin da ya zo maka a sauwaƙe kawai in ka abin da kaga dama za ka tashi ka yi ta yi ko kuwa ka ji malam ya gaya ma ya baka lokaci ka yi to kai kana daga wani gari ne
eh tela lawan ne daga babuci to ya kama radio kan insha Allah kuma dan kuci ba eh na gane kama radio insha Allah Eh, kenan eh an dai wannan an tunda an abu wannan kenan ra- aka zo masallaci assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya saka mana na'am
eh ina fatan wani al'amari da kuke banki Allah ya biya Allah ya karfa mutunci Ah.
Allah ya karawa Allah ya daraja amin rabbal alamin eh daga nan da nan ka kawo cikin kamar kan kan kuma jikan ce to eh ba da ka kawo hausa ba to bismillah eh Allah ya taimaka Allah ya taimaka amin amin amin to a gani a gani an tasa gaba daya na kai da su eh eh za mu an hakuri a masa yake cewa yakan ga wasu sun zo kamar da shi wannan tambaya ce ta wani mutumin angurti da kamar da ya aiko tambayar sukan ga an zo masallaci liman bai zo ba mutane sai su tsaya suna tsaye bisa zama bisa sallah har sai liman ya zo me asar wani abu a sunna wannan ba sunna bace ba abin da yake sunna ka zo masallaci eh, akwai rakatatul masjid in ka zo liman bai zo ba sai ka sallah ka raka'a biyu ka samu riba ka samu tatul masjid kuma ka ji da liman amma ka zo kindigi gara bai ma dacewa ga sunna Eh, abin da yake sunna ba a tsayuwa a masallaci sai liman ya zo a tashi in kuma ka zo ne ba tsaya kana kana jira liman ba abin da yake sunna liman bai zo ba in ka zo masallaci yake sallah raka'a biyu kuma sai ka zanna ka jira liman amma misali in ga liman kina iya zawa to wannan maimakon ka fara sallah liman yanzu ka cire ta wannan kuma ba sai ka zama ka jira har yanzu amma ba liman bai zo ba katsan kai shi ba to abin da yake kaida sunna kai sallah ka raka'a biyu akalla tatil masjid in yaso sai ka zamna ka yi jiran liman bayan ka sallah raka'a biyu ka salmace shine sunna kuma a tsakace kenan ba tsaya ana jiran ana leƙa ya zo ko bai zo ba wannan duk yin ake a zama kamar abu na al'ada kuma da gabgawa mutane sallar kun sun dauke ta ne tsayin in huta in ta in ta harkoki na mahi yawa sa harkokin duniya a gaba ne ta sallar kan bata cikin lissafi ne a yi a huta ne a yi a shiga harkoki ne za ga mahi yawa tsaye yake gudun kaɗan liban ya ɗan makara ka kana ta manganu liman ya maka- ya makara gaskiyar magana sallah ce gaba da komi wannan mutum ya zo samu nutsuwa wuri ne da ya zo an baka dama tsawon awa 24 duk abin za ka yi na- na bauta Allah bai kai ba awa daya awa daya kwata-kwata sallah ta ma awa daya ta zama sallah gaba ɗaya sallah guda biyar to kaga me abin za ka jirowa ko kyamar tsayawa ka ba Allah ɗan mintunanka na ibada kuma na ibada kanka kawa da wani rayuwar din da ka harkoki din da kake jin daɗin harka ita duniya kayan ka zo harkoki ana yi wa da ka zo duniya ma ana harkoki kayan ka zo kayan ka zo ana yi da ka zo ma ana yi kuma haka zaka ta kabar duniya ana harkoki tun da ake duniya harkoki ba taba kariya ba ta kenan kada harkokin duniya su su sa ka shagala ka manta da me matsayinka me ka dauka me ka liba tarawar duniya da yawa mutane musu wani lissafin kurin harkoki je nan fi in je nan fi ka je nan a'a a ji hankalin ka dan uwa in dai harka ce ta duniya wallahi yanda ka zo ana yin ta kana raye ana yin ta haka zaka mutu a je a binne ka a ci gaba da harka da haka mai hankali me ya kai ka amfana rayuwar me kai gina a rayuwar me kai shibka a rayuwar me kai ka aika can shi Allah ka cewa wala baqatu salat khairun da baqa sabon khaira mana me ake baqatu salat Allah ce baqatu salat da abun zaka yi zai zama tuha abada kenan aikin zaka yi na ibada shine babban burinka shine bari baka kenan ka ba da muhimmanci a maka sallah dan ka zo masallaci liman bai zo ba kai sallah cikin nutsuwa raka'a biyu kai sallama ka jira liman kullum shine kaidar sunna assalamu alaikum
Salam, akar makalla.
na'am
Kuna lafiya?
lafiya alhamdulillah daga ina Na daga take ta.
to bismillah bismillah
Eh, malam, ina da tambaya.
to Allah sana sani Eh, daga
ha
wasu sun hango kamar ranar juma'a eh
liman yana gag da shi kuwa eh kuma ya ya sai mi
tsarki na fula to
kuma na ga wasu bayan an yi sallar la'asar eh
kuma ya zai na fula eh
da Allah warware
to kama radio tun kana take tana gidan kana da radio insha Allah sai ina da rai to kama radio kenan to kenan eh, muna hudu ɗan wanda kenan a yi ƙoƙarin gano cewa kashe radiyo lokacin da ake kira to eh, muna magana ta wannan dai a takaice dai mun ji wancan sai mai maganar musabuki mutum ya zo ya samu magariba raka'a guda yaya zai ciko sauran sallah yan wannan mas'ala ce mai saɓani duk da abin da yake malikiya shine shahara nan abin da idan aka samu sallar magariba za a kawo fatiha da sura a yi tahiya a tashi a kawo fatiha da sura duka dai fatiha da sura a bayyane amma magana mafi ƙarfi ta jamhur wanda a cikin akwai umar bin khattab abin da yayi wancan ma baka ta baka sallah amma abin da yayi in ka samu magariba raka'a daya sai ka kawo fatiha da sura a bayyane ka zamna ka yi tahiya kuma ka tashi ka kawo fatiha kadai a sarce wannan shi yahi wannan tsarin shi ne aka samu ibn khattab haka abdullahi bin umar kamar da imam nawawi ke cewa kenan da abin da ka samu a sallah sai ka kaddara shine farkon sallar ka ka samu raka daya me yake raka abi ta magarba fatiha da sura ayi tahiyya ko me yake raka ta karshe fatiha kadai wannan shine yahi a wancan masu ganin hika ka fatiha da sura a bayani raka abi wannan gaskiya ne shine yawan ta kace kun sai mai magana eh, nafilar dare za ka yi ta yi ne a nafilar dare a nan sallasan iya cewa ya ja'alu akhir salatukum bilal wutaran ku sanya wuturi karshen sallar dare za ka yi biyu ka yi sallama ka yi biyu ka yi sallama tun da annabi ya ce mai so ya wuturi raka ɗaya mai tun daga ce mai sa an bi hamsa bi har salasa har kai bi raka'a shi abin da ake nema a nafilar dare ana sa wuturi me wuturi mara mara shine wutiri eh amfar kenan to yan uwa masalar wutiri mutum iya da dama kurin in zuba isha in yi sallar fatiha da sura qul huwallahu ahad uzi in karanta ya raka daya na yi wutiri na samu ladan qiyamul layl da kuma urka din samu ina da dama in zo in yi raka uku to wanda zai raka uku shine ake cewa zai kawo fatiha da suratul a'la sabbihi kenan raka ta farko ya tashi ya kafa fatiya da sota kafirun kuliyar kafirun raka ta biyu kuma ya sallama ya tashi ya kawo raka'a guda fatiya da sura kulullah da kulauzi wannan kenan kayo shi suka tashi fa'i da wuturi amma ba annabi ba uku ba annabi ka dai daga kana uku kana uku kana biyar kana bakwai kana tara har sha daya ke wanda zai uku haka zai sai ya biyu ya ka guda da kuma wanda zai daya ɗaya ko raka'a ɗaya zai yana dama kai raka'a daya kana dama kai raka'a biyu kai salama ka raka'a guda kana dama kai raka'a biyu kai biyu hudu kenan ko ka ta ta biyar kana dama kai biyu kai shidda ka kawo ta ta bakwai kana dama kai biyu biyu biyu kai takwas ka kawo ta tara kana dama kai biyu biyu kai takwas ka kawo sha ka kawo sha ta tara kenan kana biyu biyu kai goma ka ka kawo ta sha daya amma abin da ake so a yi mara a kawo mara to in za ka yi raka'a uku ce ko raka'a uku ta ƙarshe sun ake ake ka fatiha total ala total ala ta farko ta biyu kuliyar kafiruna kuma ta uku ce a yi wani da kula sai bayan fatiha wannan shine abin da ake kiyamar layl ko wutiri assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam to malamin nan da ya dawo da to
sai wai kamar yanzu ana ana zina bashin sallar azhar kuma sai na zo yin la'asar azhar ne shi da har kuma la'asar ne
to ya kama da ɗin gaji da Eh. Eh, muna fata yan wadda za su iya lura da kyau abinda assalamu alaikum ha a shiga wata ba assalamu alaikum sai da nawar ne ya dawo to daga yana ita eh, na abin da raka ta ba'aji akwai ta na abin da niyya ko kwa ko kabli ko ba da tana da niyya ma'ana
to shikenan annabi iya ce innamal a'malu bin duk aiki an wa duk ibada ko ce sirri niyya innamal a'malu bin annati innamal a'malu bin niyyat wannan malikun wannan manawa kowa duk abin zaka yi ba da zaka yi ma ba haka ce ba nawatu ba'di ko nawatu qabli duk sallah ba sai kaga amma dai zaka kudurta a ranka zaka yi ba'di ko qabli a ranka ne kake sa din niyya wata bukata ka karatunta kurin a ranka zaka kudurta zaka yi ba'di ko qabli shikenan a takaice sai mai magana akan mun yi bayanin nafilar dare shi na muka bayani dai kana iya raka daya kana iya raka uku kana iya raka bakwai raka amma a yana a yin uza a yi sama da daya a yi biyu a sallama a ka daya a yi hudu a sallama a ka daya duk na maka bayani da sallar da race da yarka ne ana assalamu alaikum wa alaikum salam la la daga ina to bismillah to ina jinki eh to sallah a ramadana kenan kurin to ya ci kama yarkan ce kama radiyo ke insha Allah to sai mai magana cewa ya zo a ran juma'a wasu liman gaba ya zo histar nafila to yan wadda harko dai akwai masalar masu ganin ba a nafila alal talak idan liman ya shigo a ranar juma'a to gaskiyar magana ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayoyi ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da ya zo masallaci kai ya zana sallah raka'a biyu ko da ranar juma'a ce liman na hudu ba to shi sai su ce kamar sai su ga kamar ba a nafila idan liman na hudu ba gaskiya wannan ra'ayi ne wasu malamai Allah gafarta musu amma abin da ya tabbata daga manzon da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam in ka zo liman iya hudu ba ran juma'a baka zama ya kasar raka'a biyu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya bukhari kuma sun ta inganta manzana ya ga wani sahabi iyayen nafila kai ya zo annabi iya hudu ba ran juma'a wani sahabi mai suna sulek sahabin sunan sulek al-qatfani sulek ya zo ya zamana annabi ya hudu ba har ya zamana annabi ya ce kai sallah sulek ya ce da ya ce tashi ga sallah raka'a biyu kuma annabi yake ce gaban nan ya shi mana ta wuce tashi ko ya annabi ce gaban nan man ja'a ila masjid yawm al-jum'ah wal imam yaqtu falyusalli raka'atayn ita gaban nan duwan da ya zo masallaci annabi ce iya duwan da zo masallaci ranar juma'a da na hudu ba manzo Allah ce ya sallah raka'a biyu ma duk kai wata ruwa ta kai su dogaye kenan dai akwai raka'a biyu ko liban hudu ban ka zo juma'a baka zama ka sallah raka'a biyu wannan shine magana gaskiya magana ko ka zo liman zai shigo ko ya shigo ko ya hudu ba masu cewa ba a ra'ayin na maza ba gaskiya Allah gafarta malamai nasu ya tabbata ga manzon da Allah ya ko ana yi har manzon Allah sahabin ya zama ma amma annabi ta da shi da sallah raka'a biyu dan haka dai in dai nafila ce ka shigo masallaci amma wanda yake masallaci a zamani to manzo Allah ya ce shigo liman ta yanke sallah liman daga ya shigo to duk nafilar da bahara ta ba shikenan ta kare ba tsaron nafila daidai zawa liman wannan shine kun abin da ke sunna amma ka zo ne kai yanzu ka zo to baka zama ka yi ta amma kana zaune a masallaci shi da liman ya shigo kana kayan shigo kayan liman shigo da juma'a kana tafilolinka amma daga liman ya shigo masallaci wanda yake masallaci a zamane ba shi ba nafila amma wanda zawwa ce yayi liman ila hudu ba ko kayan ya fara kayan ya zama na sallah raka'a biyu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah shirye da mu akan daidai sai mai magana ta ya ga wasu kuma suna yin nafila bayan la'asar in wani mawata rigima ce mai zaman kanta da dama cikin jamhurin malamai suna gaba a nafila bayan la'asar to amma ya tabbata gaskiya magana annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya ta cikin sai musulun da ruwayo sun inganta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a biyu a bayan asar Aisha ta ce hatta a gidan Nabi barin su bai barin raka'a biyu bayan asar da raka'a biyu bayan kayan keto alfijir dan haka magana da masu ganin jamhur ba a yi wannan ruwa ta annabi ya ce babu sallah bayan asar ta ko ruwa illa shamsu mutafi a hira tana sama abinda Aisha take bayani wasu lokacin Umar hatta kai yana bugu masalla raka'a biyu bayan asar masalla fila bayan asar nafila sai akwai ɗaya akwai cikin sahabbai akwai abu musul ash'ari akwai zarbin khalid al-juhani da cikin malamai maza sahabbai umma ya musu magana suka ce musu bari sallallahu alaihi mun yi tare da manzo Allah sallama haka ba za mu barta ba to umar ya ka dalili da yasa yake bugawa mutane ke hana sallah ba al-asr yace mutane aka bude kofa nafila ba al-asr za su kai talocin da ba bi halitta ba shine kurin amma umar ya ta ta aisha aka tabbata labar umar yana hanawa tace Allah jikan umar shi ma yana sallar raka'a biyu a takaice da yanwa in dai raka a biyu rakci ba na fina kuranka tana bilolin ka ba sallah da raka a biyu raka bayan asar wannan ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya magana sai mai magana ta ya zo ya ana sallah assalamu alaikum
wa na'am ina jin ka a wani lafiya lafiya lau
ya kwana biyu alhamdulillah
ya aiki alhamdulillah bismillah barka da kokari na ga haka ne so in gaishe ka daga ina kake kai
abdu mar daga burku daga ina
burku na na kasa ina ta burku
bushi to a gare a gare an burku a gare jama'a yake ta sala ta salamu alaikum alhamdulillah sai wannan yake cewa shi kuma ya zo la'asar ta yi biyu ba a zuhar wace zai fara ya ka fara sallar a zuhar kuma ka je a yi la'asar da kai shine daidai sai mai maganar akwai wanda ba sa sallah sai a ramadan kuma su shiga layin azumi da sallah kuma an sallace su ma sun sallace to wa'annan ba musulman kwarai ba ne magabata na saɓanin kan kahure ne gangariya ko kahure ne wanda suke cikin haɗari wanda suna cikin lafazin kahurci amma ba su bari da yan wanda ka gari akwai matsala ana shakka kahurcin gama wadiri ne gaskiyar maganar salasan iya cewa al'ahadu da zai na bani salat amma ta kafa kafara mutar wa iya ta bani rajul wa shirki wal kufur tarku sala ko asala annabi ya ce tsakaninmu kahure bambancin mu da su sallah don da bar sallah kahurta wata ruwa ce tsakanin mutum da ka huce sallah ta gaskiyar magana idan ramadan ya sun musulunta sun koma ga Allah amma lokacin suka bar sallah kayan ramadan ke suka mutu ta san mutu Allah yanka hure shine kadan abin gaskiyar magana ayi kokarin gyara a koma ga Allah ba wa addini wasa haka addini ba na lokaci bane ba bautar Allah mai Allah jawab da rabbuka hatta ya cika liqin ka bauta ma Allah har mutuwa ta zo maka babu lokaci a ce dan da yawa haka suke to dai ana fata idan mutum aka ga iyayi to ya mai kashe to kaga wanda ka sa kana sallah wannan kai kokari ramadan ya zo kuma ya huce ka samu dama ne fara ramadan amma ka ci gaba da yi barin ka sallah he ramadan kadai kana cikin hadari gaskiya na ka hurce assalamu alaikum alaikum salam
kamar yanzu sallah kawai haka ne ha
kamar sallah kawai haka ba koya mu ba haka ba zuwa wani ba da yi koya mu kawai na ji ne na yi ne shida to kai daga ina kake ha
lokacin da magana to kamar duka kamar duka insha Allah shi iya maganar sallah haka kurin sai rika sallah babu wanda ya koya mini a a zai ai sallah haka babu wanda ya koya maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli manzon da Allah aiko yana cewa ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi ka dole kina dauko san farin sallah ka daga sahabbai ya manzon Allah ya sun dauko sun ga mana da abin da yake nan ba a sallah haka kurin naga ana yi gaskiyar magana mai son sallah cikakka karɓaɓɓa to lazim ya je ya koyi yadda ake ta gaskiyar magana mutum ya sani je ya koyi abin neman duniya na karatu ne na ilimin mai ilimi amma ita sallah kurin waye an da aka dama kuna ga ana yi gaskiyar magana sallah duk mai neman tsira gobe kiyama dole gyara sallah yawa ku ji ba ku ji ba ku ji ba muhimmancin sallah yan uwa yanzu mutum ya je hilin kiyama ya yi azumi ya yi haji ya ba da zaka duk wani aikin alkhairi ya yi ga sallah idan aka zo bincike annabi ta gobe kiyama sai an doko sallah ita ake fara dokowa a bincika duk abin da kai Allah ba doko shi kayi azumi kayi haji kayi zakka haji hadi kayi duk alheri amma takardun ka ya an doko na sallah an bincika manzo Allah ce sai an diba sallah in ta kyau tukun za a doko sauran su azumi zakka sauransu in wa a sallah aka samu baka da komi sallah ka shirme ce ba daidai bace ba kaga sai gaji na baka so ko da zai daga baya amma da lokacin baka tsira ta haka ne wa babu abin da yake da muhimmanci a gare mu bayan kalmatai shahada bayan ka shaida da babu abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammadu manzo na Allah kuma kullum mu gane jigon abin duk ibada kanta jigon da shi tauhidi dole madogara mutum sai ya yarda ya san da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abin bautarka ma'ana baka kiran kowa baka rantsuwa da kowa baka dogara da kowa duk abin da ya shahi na ibada baka sarrafa ga kowa ga Allah baka kiran aljani baka kiran wani wali baka kiran wani annabi baka kiran kowa ya Allah kuran shine tauhidi gangariya bayan tauhidi ka kaɗaita Allah da ibada ka duk abin da ka Allah shi ne ta wakilin wajen gasin tauhidin ne bayan ka san tauhidi kuma ka san da wanda Allah ya aiko maka ya aiko ma duniya tun wancan zamani har zuwa tashin duniya shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka yarda da shi manzo ne na Allah shi dan ka sako na Allah zuwa ga duniya to duk abin da zaka yi na ibada shi kuma annabi ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi haka kenan sallar da zaka yi dole ta dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuwa sallah da ya ga dama kaga akwai matsala domin sallah aka bincika baka da baka da abin kike a cikin ta kaga ka tabi da haka kenan yan wa dole dole dole ne ta kowane hali ka iske malami ba sai ce ka ba kai kamata ka neme shi ne kai ka san neman abinci ka je ka neman abinci to haka kamata ka nemi malami dan ya karantar da kai addinin Allah amma babu a garin ku ka je wani gari ka zama to wakilin yan garin ku dan sabaya ka saka yi mutum guda sai je ya dauko ilimi ya dauko karatun ya zo ya ga duk al'umma shi gaba daya haka ko da garin ku babu a samu a tura wani yanda ake turawa a je neman wani furoji ne wani ONG a garin ku sai a samu mai gari ko sakin gari haƙƙi ne akan shi ya tura wani a cikin garin za shi dauko ilimin addini ya karanta addini ya je karanta ma al'umma shi wannan yan lazimi ne babban abin masu babban masauliya duk da kowa ta kanshi amma sarakuna baromi za mu ce duk wani dai mai ikon jama'a a inda yake babban abin da za ka ma al'ummarka galihu to ba kaman ka karantar da su addinin Allah kuma na haƙƙi ne a kanka kai Allah zai ma tambaya da na baka jagorancin jama'a me kai daga cikin abin farko za ka kare al'ummarka addininsu ka yi magana dukiyarsu magana dangantakarsu magana lafiyarsu sauransu ka yi ƙorin kare addininsu wannan shi ne yan kamata mu sani da yawa mutane suka yi sakaki akan mas'ala ta abin da ya shahi addini wallahi haɗari ne haɗari ne ƙwarai mutane suke ciki a wannan rayuwa ta duniya duk da ka rayu a cikin daji a cikin dutse cikin sahara duk da ka rayu wallahi in kana da addini kana kan basira kuma kana cikin mai rabo duniya lahira amma la ka kwana cikin beni hawa ɗari ɗari nawa ka sha sanyi ka ci abin da kake so komi abin da ka more to wallahi in ba addini ka taɓe ka taɓe in ba addini shi me kai kamar ruwa cikin san musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa gobe kiyama za a zo bi an um ahli duniya min ahli nar فيغمس في النار غمسة ولا ثم ثم يخرج فاسأل هل رأيت نيمان قد هل za mai tambaya wanda a duniya ya kowa jin daɗi za a ɗauko amma ɗan wuta ne amma a duniya ya rayuwa ta garari komi ya ji daɗi ya kowa morewa amma ɗan wuta ne Allah ya zaba da umarni a ɗauko shi a mai tsoma ɗaya cikin wuta ba zama ka yi a hashi kuma hudu shi ya ci hutun da kuma hudu shi Allah zai sa mai tambaya Allah zai mai tambaya ɗan adam ka taɓa gamuwa da alkhairi da ni'ima ya rantsuwa lawala ya rabi na rantse da allah ubangiji bin taɓa gaba alkhairi ɗan wa da allah ka jiwa wanda rayuwa ya kwashin wannan wa wanda ya kowa morewa ne a duniya da a tambaya amma ɗan wuta ne duk da ya a banza ya mance ya ma rantsuwa da allah bai taɓa jin daɗi ba ɗan wa ina dalili jin daɗi akan bata assalamu alaikum to bi sunna takan je malam kamar sallar nafila eh
an in aka karanta fatiha ana iya karanta wata sura daban ko ko ana kanta sura ana karanta fatiyar su amma ba kanta sura amma ma ba kanta ba amma ana kanta sura karar lada ne
ana karanta sura ana karanta sura karar lada amma ba karanta ma sallah ta yi amma ƙara lada ne kana karanta dole karanta ya samun lada eh eh
ko
kowace sallah ta nafila kowace raka'a akwai fatiha da sura amma fatiha kaɗai ma kai ta yi ƙara sura ƙarin lada ne shi bayan da aka mata na malam ce ko wata sura ana iya karanta eh kowace ana karanta ko ba matsala na gode kenan muna maganar an ɗauko wanda ya kowa morewa a duniya ɗan wuta an mai tsoma guda ya mance duk daɗin da ya ji kuma wa tsoma can zai koma ha tsoma ɗaya ce amma duk ya mance haka annabi ce za a ɗauko wanda ya kowa matsala a duniya problem la lahiya ne babu kuɗin talauci ya mamaye amma iya nan kan alƙibla iya da imanin shi ɗan aljanna ne shi kuma gobe kiyama Allah zai sa a ɗauko shi a mai tsomawa ɗaya cikin aljanna sai ya shi hutun ya hudo shi Allah zai mai tambaya ya dan adam ka taba gamuwa da matsala problem ka taba samun matsala a rayuwarka kuma ku tuna wani ba Allah ba ba kaman kai wannan caka a duniya ya kowa matsala amma ya kan imani ya kan hanya za a mai tsoma da gidan aljanna a mai tambaya ka taba gamuwa da matsala dan adam zai rantsuwa da girman lawon la ya rab ya rantsuwa da girman Allah bai taba ga matsala ba a rayuwar shi ta dan wadda Allah ka jiwa duk yadda ya sha dake da imani yanzu ta gushi tsoma daya ishi hucin na aljanna aka aka wudo shi to na ga wanda zai koma aljanna duk can zai zama amma wannan wannan hadisi ya karantar da mu cewa mutum diyan da za a yi kada rayuwar duniya ta sa kamar hanya rashin jin daɗi talauci wuya jin daɗi ka bar hanya ka riƙe hanyar Allah da daɗi ba daɗi ka tsaka hanyar Allah kuma dole ka karanci addininka duk da ka sha a duniya wallahi inda ka tsaka kan addinin Allah za ka waye gari cikin ni'ima amma duk daɗin a duniya duk more da kai a duniya duk da ka more wallahi in baka kan hanya ka taɓe za ka yi mugun rayuwa wadda ya ka gwamnati da haka in tun da dama muna da dama a yanzu kana da dama kina da dama mu je mu yi karatu mu tambayi addinin mu karanci addinin mu mu yi abin da Allah ya yi mu dan shi dan Allah cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ba aljani da mutum dan wata manuwa sai dan su kaita da ibada kina in wannan ibada ita ce Allah ya yi mu dan ita haka ba abin da yake ta a wajen mu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ma ina wuni ya kokari ya niya asannunka alhamdulillah
a daga nan mata tambaya ce muke to bismillah bismillah ko akwai mutane akwai mutane sai ba sa rantsi da Allah bai sa rantsi da baki ko ta kwaran ko wata aradu to ka kai mutum su Allah to kamar radio din matan kamar radio to ba mu ba mu da al'umma ne da ba mu yawa to wannan ba Allah daga mata mai tambayar da yake yi rantsuwa da takwaran kwaskwara yan uwa annabi sallallahu alaihi iya cewa man kana halin falali billahi alayhi sumut wata ruwa yake cewa man halin billahi la faqad asharaka mutum har rantsuwa ta kama zaka rantsuwa annabi ta karanta da Allah ko kai shiru bakin ka wata ruwa ce duk wanda ya rantsuwa da wani Allah ya shirka rantsuwa da wani Allah da baki da wannan dare da- da- na rantsi da sama na rantsi da ƙasa na rantsi da nonon babata na rantsi da babana ko kakana wannan shirka ce a wajen Allah ka gama Allah ba a rantsuwa da kowa da Allah wannan ko na rantsi da baki ko ta kwaran gwatsa duk wannan shirka rantsuwa ce ta jahiliya musulmi bai rantsuwa da kowa sai Allah ba sa yawan rantsuwa amma Allah ce in har ta kama rantsuwa in har kai musulmi zaka rantsi to ka rantsi da Allah eh wallahi wallahi billahi zai lawa ko wallahi ko tallahi amma rantsuwa ta kwaran kwatsa ko aradu zamu ce ko baki ko dare ko kaza kafirci ce laihi ne shirka ce da Allah da haka mutane masaka su tuba ga Allah su hasa ya su kaurace ma rantsuwa da wani Allah in har ta kama zaka rantse to wallahi ko tallahi ko billahi da la ilaha illa amma rantsuwa da dare da baki ta kwaran kwatsa rantsuwar jahiliya ce ka wannan makwarai tambihi ne muna fatar jama'a za a halka a bar rantsuwa da wani Allah ko ma mu yi ba rantsuwa da kowa sai Allah in rantsuwa har ta kama kuma na gaya muku rantsuwa da da wani Allah shirka ce annabi ce abdullahi bin umar nake cewa da in rantse ya ce gwanda in rantse da Allah akan ƙarya ya ce ka san zuwa Allah babban lahi ne ko ya ce amma gwanda ita da in rantse da wani Allah kan gaskiya ma'ana magana rantsuwa da wani- da da Allah kan ƙarya lahi ce amma rantsuwa da wani Allah kafirci ne shirka ce shi yasa ce gwanda ya rantsuwa da wani da Allah akan ƙarya in wani ya kanta da mu da haɗarin rantsuwa da wani abu ba Allah ba ta kwaɗan kwatsa ko baki ko dare ko dole lahi ne mutum rantsuwa in har ta kama zai yi ta dole zai yi ta to rantsuwa zai da Allah wannan shine na ga faɗakarwa ce mun hata an waza a kokarin gyara kuma kamar da muka bayani insha Allah daman kamar sauran minti 20 na shirin za mu tsira ganin akwai huduba da ake sawa ita ma dai darasi ne a ciki kuma da labarun karshe insha Allah kuma lambar da na bada ta wace kenan ko da na fita daga gidan radiyon masu tambaya da tambaya ba ta shigo ba ko ba su ji ba ko neman ƙarin bayani suna kira a lamba da na bada mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan katurban saz katurban dizinaf 01 swasandi ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 Allah kai mu shiri na gaba insha Allah yan wa yanzu nan za mu tsira ganin adan da shi na ƙarshen wannan tun da ya riga yayi assalamu alaikum
Allah ba ta malam wa alaikum salam an wuni lafiya ko gari la la la daga ina
see I will see their country.
to bismillah mun zo karshe kai na karshe Na haka kamar sunan da aka sa to kuma bai dace da shari'a wai ina kin soyawa.
kwarai kuwa annabi ya canza suna ya- ya canza matar shi suna ana canza suna bai kyau
A to kuma wai za ka san sunan wai ka bai dinta suke da wai kayan yankan rago.
a a, rago guda a rago annabi canza rago guda ne ko an yanka rago shi kenan rago aka yanka sai na farko shi kenan wannan hidda ko a canza suna kuna eh To Allah ya saka da shi.
eh, na eh, wannan shi ne rago an yanka rago shi kenan dai sai ku sai annabi ya canza suna hatta ga mun shi eh assalamu alaikum to in wa- na'am
daga sato ma hauta sarkin faɗi kasa ina
daga sato ma magarya to bismillah
yawwa ina jin kira ma da to Allah taimake mu da aiki wannan abin da kake mu muna jin daɗi muna sauraron ku muna jin daɗi Allah kara mu daraja Allah kara amin mu daraja Allah taimake mu gaba daya Allah Allah taimake mu kare ka bar mu lafiya Allah kare ka bar mu lafiya Allah tsare mu gaba daya Allah tsare mu gaba daya Allah tsare mu gaba daya Allah kare ka bar mu lafiya Allah tsare mu kasa gaba daya Allah tsare mu kasa gaba Allah kai daya da martaba sarkin magare da kano maza da mata duka eh Allah taimake mu gaba daya na'am na'am assalamu alaikum la ya lau
Allah muna da tambaya.
to bismillah
Allah kamar kace wurin da mutum zai yi wanka na juma'a ko na da da aka ce sai an yi alwala kwana za a gabatar da mutum kamar wajen wankan mutum ya yadda a alwala mutum ya iya yi sosai ko so ko so uku a na wanka ma mutum yana iya yin haka nan.
haka ne iya magana wankan janaba ko wani abu na ibada kana iya arwalla wankiya guda guda ko biyu biyu inda ka wanke wurin tayi haka ne wankiya guda kamar arwalla ce za ta duk ɗaya ne saffai Mm. Allah taimake mu lokaci ya zo ƙarshe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كم شرن السلام عليكم